بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta asabar sha uku ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina alif dari hudu da arba'in da shida daidai da sha bakwai ga watan Agusta shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na jarul qur'an da ke nan ganyen oda kaminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabun tauhid الذي هو حق الله عن العبيد واللفر العلامة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى إمام الدعوة wannan shi ne darasin mana hamsin da uku a cikin jerin jai karatun wani littafi kuma in ba manta ba darasin mu da ya gabata na darasin mu na hamsin da uku na mun suke karatunmu ne a babin da ke bayani dangane da faɗin Allah ta'ala wanda malin yawa ta ke da babu ƙaunin lahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah babin da zai bayani game da faɗin Allah madaukakin sarki cikin mutane akwai waɗanda suke riƙar waɗanda ba Allah ba a matsayin kishiyoyi ga Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son Allah irin son da suke wa waɗannan ainihin abokanan tarayya na a darasinmu da ya gabata mun fara tattauna batu dangane da wannan aya wanda a yau insha Allah ta'ala za mu ainihin wato tsakare bayanai a kai abu na farko wannan babi da mamana ya kafa mana shi ne saboda dalilai guda biyu abu na farko don ya nuna mana cewa soyayya ibada ce an gane wannan ko soyayya ne ta shi ibada ce sannan abu na biyu wannan babi zai karantar da mu cewa lallai soyayya ita ce take nuna cikar bawa da bautan Allah ko kuma tawayar imaninka game da bautar Allah. Gwargwadon yawan yadda kake son Allah, gwargwadon yawan yadda kake jariwa zuwa ga addininsa, gwargwadon yawan yadda kake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, gwargwadon yadda kake son bin sunnarsa da kuma umarninsa. Haka nan gwargwadon kyamarka da ainihin wato alƙur'ani da sunnar manzon Allah, gwargwadon yadda kake da nisa da son Allah ko da ko kana cika bakin cewa ai masoya Allah ne ai masoya manzon Allah ne amma ya zama dukkanin ayyukanka yau da gobe sun saba wa abin da manzon Allah ya zo da shi to wannan batu naka ba ka tabbe bane a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda bayanan wannan abu insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya da shi malaman tafsiri sun yi ainihin wato batutuwa dangane da fassarar wannan aya فقد الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙan wanda ba Allah ba a matsayin kishiyoyi suna ƙaunarsu ka hubbillahi irin ƙaunar da suke yi wa Allah to amin ne malamai suka dinga kai kuma wajen fassara wasu daga cikin malamai suka ce fassara ta farko معناتها والذين آمنوا أشد حبا لله شيني سي آية تتقى بدا بياني ويحبونهم كحب الله والذين آمنوا أما وأنت سكي إيماني أشد حبا لله سوسك في سننين سوريا بألا ina fata an gane wannan sai malamin suka ce abinda wannan aya take nufi su waɗanda suka yi imani su suka fi tsananin nuna soyayya ga Allah fiye da yadda waɗanda ke riƙan kishiyoyi ga Allah suke nuna ƙauna ga kishiyoyin Allah ne. Ina fata mun gane wannan. Kamar yadda suke son su suke girmama su suke kambama su, to masu imani sun fi su ƙaunar Allah fiye da yadda su suke son ainihin wato ababen tarayya ɗin ga Allah. Haka aka rawaito wannan daga Ibn Jarir ne Tabari rahimahullahu ta'ala da kuma mujahid ibn jabr ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi kenan musulmai masu kaunar Allah sun fi mushrikai da masu tarayya da Allah da allolansu sun fi su kaunar Allah fiye da yadda su ke kaunar allolansu ina fata an gane wannan wannan fasara ta farko kenan kamar da malamai suka faɗa fassara ta biyu suka ce والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله أبن أكي نفي وأن سكي إيماني سنتك أو نر الله في يد يد سوم شركيتك أو نر الله مثالي mutumin da yana son Allah amma yana son shehinsa ko malaminsa ko wani wanda yake ƙauna a addinin amma idan wancan ne maka umarni da yin wani abu yana fifita umarnin wancan fiye da na Allah yana gabatar da umarnin wancan fiye da na Allah to yanzu kaga a wajen ƙauna idan za a lissafa waye a gaba yawwa wanda ke ƙaunar Allah shi kaɗai ko ko wanda yake ƙaunar wani Allah kuma yana ƙaunar Allah a lokaci guda kun gane karatu shi ya raba ne yana son kishiyar Allah kuma yana son Allah mun gane wannan in Allah ya masa umarni zai bi in wancan ma ya masa umarni zai bi to tsakanin shi da wanda shi kuma ya tsantsanta ƙaunarsa ga Allah ne kadai soyayyar wane ne za ta fi tsanani za ta fi yawa soyayyar ne imani ga Allah shi kadai saboda ne shi wancan ya raba ƙaunarsa yana ƙaunan wanda ba Allah ba su ne andarin kishiyoyi ne ina fata mun gane wannan ba zai sai kuma ka ba duk wani wanda za ka yi wa ɗaya a kaiwa biyayya koma bayan Allah koma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai ɗaya ya zama kishiya ga Allah to idan ya zama kana ƙaunar shi kuma kana ƙaunar Allah a lokaci guda yanzu yaya za a taɓa haɗa ƙaunar wuri guda kawai kenan wallazina amanu أشد حبا لله ما في إيماني سوسك في الثنن قونا ذا الله في يد يد وأن تذكر بقفا أو جن قولك إنا قد أنقانوا من جماعة فوأن ننزل سكا بدابيو شيني أبن ما لم يسكي سكا تيدو من قونا ذا يزم أن ألفن تاتج أبدايا يا دوت ذا أشي أرب قفا أشكنتا كوكوا da abin da ka ci wannan guda ɗaya ne shi kuma wannan ɗayan an raba shi biyu wani ne zai fi nagarta wanda ka bar shi kadai ba tare da an raba shi biyu ba Allah madaukakin sarki ya samu da shi don haka don Allah ta'ala ya tabbatar cewa mu'mini suna kawarinsa ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya dace da mutu a kayan duniya da lafiya to shine malamin ta ce abin da ake nufi a nan su waɗancan mutane yuhibbuna andadan andadahum kama yuhibbu almu'minun Allah su waɗancan suna ƙaunan kishiyoyin Allah kamar yadda mu'mini su ma sai ƙaunar Allah daga idan aka duba guda biyu sai ga cewa soyayyar mu'mini ga Allah ta fi tsanani fiye da waɗanda wasu ke sanyawa Allah ta'ala kishiyoyi wannan fasara ta biyu kenan شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ينا gabatar da fassarar farko akan wannan tabiyyudin ina fata an gane wannan saboda ne waɗancan mutane an zarge su ne saboda sun haɗa ƙaunar Allah da ƙaunar wani duka a lokaci guda suna son Allah ya ƙaunace su kuma suna son waɗancan kishiyoyi masu yi su ƙaunace su a lokaci guda saboda ka tsantsanta wannan ƙauna ga Allah ta'ala shi kaɗai ba ita kuma kamar yadda muka yi bayani a farko da soyayyar ka ne ga Allah ake gane cikin imaninka da tawayan sonka ga Allah ne ake gane tawayan imaninka shi kaga soyayya take nan ainihin wato madubi na farko da ake fara nuna kauna ga Allah subhanahu wata'ala da abin da ba wannan ba ina fata an gane wannan me yasa wannan yake nuna cewa yadda suke kaunar Allah haka ce kaunan abokanan tarayyar ayar qur'ani ta yi mana isharar zuwa ga wayan Allah yana ba mu labarin abin da zai faru a ranar tashi alkiyama Allah ta'ala ya ce wa kubu fiha hum wal gharun za a turmutsa su a wuta su da waɗanda suka batar da suke batar da mutane wa dunubi iblis ajma'un da dukkanin rundunan shaidan iblis Allah ta'ala zai turmutsa su a cikin jahannama qalu za su ce wa hum fiha yaqtasimun alhari suna tarjima suna ta hayaniya tsakaninsu suna ta rigima da juna wannan ya ce kai tabbatar da ni wannan ya ce wallahi ƙarya ne dama ta matsiyaci ne kai a wallahi wannan abin nan ai daɗin baki da kuka dinga yi mana shi yasa muka dinga mulku zace tallahi in kunna la fi dhalalin mubin zace mun rantsi da Allah mun kasance a cikin bata mabayyana in nusawwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku wajen ƙauna da ubangijin halittu gaba ɗaya kun ga ashe san da ake musu irin san da ake wane ne irin san da ake yi wa Allah ne sai suka ɗauka su ne wani Allah to kaga nan na ake samun ashirku fil mahabba na ake samun mene ashirku fil mahabba dan haka kai tsaye ka aure kan kawai kan mizani in ji kaji Allah zai maka umarni ka ji kana kyamar na Allah kana kyamar na manzon Allah amma in ka ce wane ya ce ko shehi wane ya ce ko malamin ka wane ya ce kana fifita tashi maganar fiye da ta Allah ta manzon Allah to ka gane akwai shirka da kake a cikin kaunar ka kake wa Allah za ka an samu matsala amma in manzon Allah ne ce yi kaza sai ka bi shi to kai tsaye wannan ita ce ma kauna ga Allah ne mun gane wannan Allah ka shirya da mu don za ka ga abubuwa da yawa malam manzo Allah ya ce waka da kiɗa haramun ne wani ya ce a'a ai halal ne yanzu ka ɗauki na wancan wanda ya halatta maka wancan haramun din ka ƙyale na manzon Allah ne kai na'am ka yi shirka a wajen ƙaunar Allah ba ku gane ba ko kun gane علي بن حاتم الضائي رضي الله عنه بيقولوا دم من ظهر الذين من ظهر لنا كرم تونسن آية سوى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سر من يما لمنسو لما سبوت الله تشنسو أما بين اللولي كما بين الله والمسيح ابن مريم هكذا سر إيسا الله abin bauta kuma bayan Allah sai shi wannan sahabi Ali ibn Hajar ce manzo Allah ya Rasulullah to ai ba ma bauta waɗannan malaman namu sai manzo Allah ya tambaye kamar yace yi shin ba ta halatta muku abin da Allah ya haramta ku muku biyayya akai yace muna yi kun ji nawa daya shin ba ta haramta muku abin da Allah ya halatta ku ku biyayya akai yace muna yi sai mun Allah ce fatilka ibadatuhu ai wannan shine bauta muku kun gane wannan sai daga lokacin da ka fara fifike maganar wani akan ta Allah ka fifike maganar wani akan ta manzon Allah daga lokacin kaunar da kake yi wa Allah da ta manzon Allah gaba ɗaya an samu shirka a cikin ta shin har kana jin cewa salatin da wani ya kawo ta ma fita manzon Allah ta fita Allah da ya karantar da annabi sallallahu alaihi wa sallama to an samu matsala daga lokacin da kake jin cewa wani ya mun umarni ya ce ai kaza ma halal ne ai ba damuwa ma kana iya kai wani matakin da ma kai ba ruwanka ma da shari'a sai dai ka koma haƙiƙa kai yanzu baka kauna baka karɓan sako daga wajen kowa sai wajen Allah kai kai ba ruwanka da manzon Allah to ga wannan cewa ka kafta daga musulunci shi yasa wannan daga cikin take cewa idan ka kalli asalin abin da muke kai na loran haƙiƙa to asali mu kafirai ne in ji shi masu shari'a su yi musulmai ko mai faɗin wannan maganar fa kullum haka ake bi shi ake kamba mashi Allah ta zai mana imani Allah ya samu gane karatu dan ba mu gane wannan karatu ba mun je gaba ko da mun yi bayani zai wahala a gaya an fahimta Allah ka shirye da mu wannan kenan jama'a a bayan wannan akwai wata aya da ke ƙara nuna haka فلن الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون sannan waɗanda suka fita suna daidaita son Allah da son kishiyoyin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gada wannan kamar da Allah ya faɗa a cikin namli bal hum qawmun ya'dilun ina fata an gane Allah ta shirya ba zai mana imanin mu wannan kenan shi yasa Allah ta'ala sai ya kawo mizani na kaunar Allah shi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ka ce da ku in dai kuna son Allah to ku yi biyayya yuhibbukum Allah in kun yaka Allah zai so ku ga ƙari wa yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku gaba daya mun gane karatun jama'a Allah ta'ala ya riga ya wannan sai ka wani a matsayin kamar wani jarrabawa ce a gaban ayar sai Allah ya kawo maka cewa wanda ya bijire wa umarnin Allah da na manzon Allah to kai tsaye ma ya kafirta Allah ya kul atiyu Allah wa rasul kace da suku Allah da ku yi manzon Allah da fa in tawallau idan kuka juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya kaunar kafirin kun gane karatu kenan wanda ya fifita son wani Allah akan son Allah ya zama mai mun gane wannan sai Allah ya kawo suna na zahiri aka bayyana Allah ka tsare mana imani wannan kenan jama'a bayan wannan jama'a sai mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya sanya wannan zanto ka'ida ce babba to sai Allah ta'ala sai ya kawo wani ma'auni a gaba da zai mana bayani dangane da abin da ya shafi waɗannan al'amura guda nawa guda biyu ƙaunar Allah da kuma haɗa tarayya da shi a wajen ne a wajen ƙaunar to amma sai dai malamai suka ce ƙaunar Allah tana da sabubba akwai abubuwa guda goma waɗanda suke sa bawa ya samu ƙaunar Allah la'alla yana da muna bukatar mu karanta su ko na'am abu na farko suka ce daga cikin abin da yake sa Allah ya so bawa akwai yawan karatun alkur'ani mai girma ƙoƙarin fahimtarsa da kuma aiki da shi wannan abu da yake wannan abin yana sa Allah ya soka kana yawan karanta alkur'ani kana kokarin fahimtar ma'anoninsa kuma na kana kokarin yin aiki da shi mun gane wannan alama ta biyu neman hukunci zuwa ga Allah ta hanyar aikata ayyukan nafiloli mun gane wannan bayan farazai hadisi al-qudsi ya bayyana wannan ko yawwa ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه bawa na ba zai wuce ba yana neman kusanci na ta hanyar aikata na filoli har sai na kaurace shi kaga wannan yana sa Allah ya kaurace wa ne ya kaurace bawa abu na uku yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a harshe da zuciya da kuma kowane hali mun gane wannan yawwa gwargwadon yadda kake yawan ambaton Allah gwargwadon yadda Allah zai soka gwargwadon yawan yadda kake ambaton Allah gwargwadon yadda za ka dinga jin girman Allah a cikin zuciyarka mun fahimta abu na uku da ke sa Allah madaukakin sarki ya so bawa ke abu na hudu fifita son Allah akan son zuciyarka Allah ya ce kada ka yi zina zuciyarka na son ka yi zina kai kuma to sai ka fifita bin umarnin Allah akan abin da ranka ke so wannan ya nuna cewa Allah ne so ka saboda ne ka fifita son ranka fiye ka fifita son Allah fiye da son ranka ina fata mun gano wannan jama'a wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske jama'a ba kai akan da na zaka kai kiyasi akan komai Allah ya ce abin iyaye in ga kana saba wa iyaye to san da kake yi wa Allah kai Allah Allah anya Allah yana son kuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce riba Allah ko riba Allah fi riba walidayni yardan Allah tana cikin yardan iyaye wa sukhtu Allah fi sukhti walidayni haka nan fushin Allah yana cikin fushin iyaye kenan idan iyayenka suna fushi da kai ba sa ƙaunarka Allah ma yana ne yana fushi da kai in iyayenka na ƙaunarka saboda biyayya da kake yi wa Allah ta ne musu biyayya Allah ma yana ne ila ka'ida ne mun samu nama hudu abu na biyar da ke sa Allah madaukakin sarki ya so bawa shine bawa ya zanto zuciyar shi tana tsinkaye zuwa ga ma'anoni na sunayen Allah da sifofinsa ina fata an gane ya zama a zuciyarka akwai mushahada ta sunayen Allah in Allah ya ce shine al-khaliq kuma shine al-khallaq shine mahalicci kuma shine al-khallaq mai yawan halitta idan ka kalli irin sinfi sinfi nau'o'in halittan Allah ta kai تبارك الله أحسن الخالقين كدوب وجه لك مالا yanzu dan adam zai iya halitta irin wannan duk abin da za dan adam ya halitta ya tsera daga halittar Allah ne shi dan adam a karan kansa me za ka sa mahaukaci mahaukaci zai iya me yasa saboda an zare mishi mechanism wanda zai iya yin tunani da hankalinsa ballantana ya kirkiri wani abu shi sa Allah ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halitta ku ku da abin da kuke aikatawa duk abin da dan adam zai tsira saboda Allah ya ba shi da tsirin tsirawa ne to sunayen Allah Allah ce al-mudabbiru Allah shi ne mai jijjiya al'amura ka duba yanzu yanzu muna safe ne wani garin yanzu ake tsakar rana wani garin yanzu ake tsakar dare wani garin yanzu ne magariba ta yi wani garin haka Allah ki jijiyo al'amura kuma yana sane da kowa da komai da abin da kowa ke aikatawa shi kai yi ne ɗaya ma a wurin Allah kamar shekara dubu ne in ma kana ganin Allah yana bacci ko za ka yi wa Allah munin zato to Allah la ta kudu hujinatun wala nan alhayyu ne alqayyumu so hararo waɗannan sunayen Allah din da girman Allah yana sa Allah ya kuka saboda wannan zai sa ka fara girmama Allah subhanahu wata'ala da girma sha'aninsa duk halittun Allah da duwatsu da waye ya mutu duk za a kwashi a sa a wuta a cikin duk mutane ɗari tara da casa'in da tara sai ne ɗan aljanna a halittun Allah amma Allah sai ya kaddara wuta sai ta lashe duk ɗan wutan nan kuma sai an hura girman mutum haƙorin firman haƙorin kafiri kamar duk girman tsohon yake in ji manzo Allah sai an maida mutum da irin wannan girman wanda haƙorinsa guda ɗaya ya fi girman dukkan uhudu amma an aka wurga shi a wuta sai ta gama cinye mutane da duwatsu gaba ɗaya an tambayi jin ƙoshi da ce halin mazid akwai ƙari saboda haka mala'iku guda dubu saba'in suke riƙe da linzamin da ake rike da wutan guda dubu saba'in mala'iku biliyan ne suke rike da wutar kuma kowane mala'ika kowane mala'ika guda daya fuffukensa guda daya ya ɗauki duniyar nan zai tafi da ita to mushahada na wannan girman da Allah yake da shi kadai ya isa ka gane irin girman da Allah yake da shi a zuciyarka da yadda zaka dinga son Allah kana kuma girmama shi kana kuma kaɗa shi da bauta ina fatan ku wannan jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske na nawa kenan na biyar abu na shida jin irin kyautatawa da Allah ta'ala yake maka a fili da ɓoye ko a fai da ɓoye bai wanda yake nufi Allah ya maka ji yi ma gani ya fitar da kai daga cikin mahaifiyarka baka san komai ba a lokacin da aka haife ka baka garin komai dan baka san komai ba ko ko jariri yana iya gane wancan kofa ce yana iya gane wannan kofi ne yana iya gane wannan hannu ne haka Allah ya faɗa Allah ya fitar da ku daga cikunan mahaifanku ba ku san komai ba Allah ya sanya muku ji da gani da zukatan da kuke iya tunani don ku godiya ga Allah to godiya ga Allah kan waɗannan ni'imomi da Allah ta'ala yi maka wanda babu wanda zai iya maka sai Allah ne yana ta Allah ta'ala ya soka la in shakartum la azidannakum ina fata an gane wannan Allah yana son mutane waɗanda suke ainihin masu godiya gare shi an gane wannan na bakwai shi ne karayar zuciya gaba ga Allah kamar da muke magana hudu ba biya shi ne al'inabatu ila Allah duk lokacin da wani abu ya same ka ka karyar da zuciyarka zuwa ga Allah ka ji cewa ba wanda ya isa ya maka sai Allah ba wanda ya isa ya dawo maka da abin da ka rasa sai ne sai Allah la haula laka wala quwwata illa billah ka rika jin wannan a zuciyarka to wannan abin yana sa Allah ya shuka domin lokacin da ba shiga cikin tsanani Allah ya kanto bawa yayin da ya mai da al'amarin zuwa ga wani zuwa ga Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin kada at-tawwab ne yake yi ne tuba neman gafaran Allah da komawa zuwa gare shi wajen neman kowane irin alkhairi da kowace irin ni'ima mun gane wannan Allah ta'ala ya samu gashi abu na takwas keɓancewa keɓance kanka tare da Allah ka samu lokacin halwa ko halwa da ake cewa ko ka keɓance lokacin da Allah yake sauka a tsakiyar da a lokacin da ƙarshen dare ya zama a daidai wannan lokacin kana ambaton Allah mun gane wannan kana ambaton Allah kana karatun Qur'ani kana istighfari kana tuba kamar ka ce daga karfe uku da rabi na dare har zuwa har zuwa zuwa zuwa ya zama a lokacin idan ka biyu ko dai kana sallah kana tilawan Qur'ani mai girma ko dai a daidai wannan lokacin ka zauna kana ta ambaton Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah gab da cewa alfijir kuma kana yawan ambaton Allah da istighfari astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh kana yawan ambaton Allah a wannan lokaci Allah yana so Allah yana sa Allah ya soka ya kaunace ka ya tuna da kai kuma duk abin da kake nema a wurin sa na bukata ya biya maka mun gane wannan wannan yana daga cikin abu mai muhimmanci kwarai da gaske musamman wannan wannan shine abu na nawa abu na takwas abu na tara sanya ƙaunar masu son Allah a gaba fiye da ƙaunar waɗanda ba su ba son malamai magada annabawa masu karantar da addinin Allah da jin daɗin maganganunsu da bayanansu da suke yi wannan yana daga cikin abin da ke sa Allah ya soka ina fata an gane wannan saboda ne son bayan Allah muminai yana so Allah kuma ya tubawa shi yasa ma Allah ta'ala ya yi wato kasa wannan tsari cewa duk mutumin da ke zama da mutanen kirki to shi ma zai sami kirki zama tare da masu albarka zai sa ka samu albarkar rayuwa mun gane wannan kamar yadda kuma a lokaci guda mai ayar maji sabina wala ya ilu lahu subata fasiqin wala mujalafatahu baya halatta ga baligi yayi abuta da mutanen banza kai ko zama tare da su ma haramun ne a musulunci kasan su wani ba abin da ke tattauna kawai sai sharri sai batsa sai labarin duniya kawai sai musu sai jayayya a waɗannan bai kamata kana zama kusa da su ba ina fata an gane wannan a ka koma wajen waɗanda suke masu ƙaunar Allah wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha an gane wannan sannan abu na tara abu na goma na ƙarshe shine ya zanto bawa yana nisantan dukkanin wani sababin da ke sa Allah ya shiga tsakanin bawa da zuciyarsa ai Allah ne ya faɗa ko يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا قوة النفس إيماني وأمسى كرم الله وأمسى كرم منظم الله idan ya kiraye ku zuwa ga abin da ake muku wahayi sai ce wa alamu ku sani cewa anna Allah lalle Allah ya hulu bainal mar'i wa bain wa bainal mar'i wa qalbi Allah yana sanya shamaki tsakanin bawa da zuciyarsa misali idan ya zama bawa yana fifita son wani Allah ko son abin da Allah ya haramta fiye da abin da Allah yake so Allah yana son ya shamaki tsakanin da wuce shi me Allah ya faɗa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila yanzu wanda ya fifita son ransa ya bi son zuciyarsa fiye da son Allah fiye da son umarnin Allah ya zama son ransa shine abin da yake bautawa kawai duk abin da ransa ce yayi haka yake yi Allah ke za ka zai masa wakili a wani wurin Allah ce a fara'aita man ittakhadha ilahu hawahu ka bani labari game da wannan wanda ya riki abin ya riki son zuciyarsa a matsayin abin bautarsa wa adallahu Allah ala ilm Allah ya batar da shi akan wani ilimi kaga da farko kenan abin da Allah zai bawa in ka fifita son zuciyarka akan son Allah sai Allah ya sanya ya batar da kai a bisa wani ilimi wa qadama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya sanya marfi akan ganinka da jinka wa ja'ala ala basarihi ghishawa sai Allah ya sanya ainihin wani irin me yake cewa ne yana akan ganinka baka sai kai kai gurguru duk wani abu na alkhairi da ake maka zo ai kaza na je ji ba ka gani ka ina abin da Allah kun cika kun cika tsari a addini ya Allah da yi magana ku da yi magana ku cewa ni manzo Allah sunnan manzo Allah daga har izini yake izini amma da an ce ga wani Allah ga wani abin da za a ji a wannan Allah sai ga ana ta ana ta ana jin daɗi sai a yi ni malam mutum yana zabura yana zabura ya yi nan ya can ba kwanciyar hankali ya dace ya kaso da kai ta ihu ya tsalle tsalle shi kenan ko ba komai ya shi iyaka kenan وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون التي إذا أكبت التي كريه zuciyar waɗanda ba ta ƙaunar Allah sai ta gunzuma ta shiga cikin damuwa da an ce abu Allah abu manzon Allah kaɗai kada a yi musu kishiya kada ku gabatar da wani abu a bisa na Allah da na manzon Allah sai ga zuciya zuciya ta shiga da abu wa idza zikra alladhina min dunihi amma da an ambaci wani ai wani ma yana da kaza ai karama iri kaza ma haka ga duk ana takabbara ana jin daɗi sabu ma da yanzu ka ji ka wa idza zikra alladhina min dunihi idza hum yastabshirun sai ga ana ta bishara wa juna ana jin daɗi a ai wannan amma ba ai ka ji mutum kuma mala a takaice mutane akan wani abu baya ɗaya Allah ka dai mana imani wannan jama'a yana daga cikin abin da ke sa sannan yawan zunubai yawan aikata zunubai yana sa Allah ya sanya marfi akan zuciyar bawa ya zama bawa baya ganin wani abu mai alheri shi sa kafin idan ya kai wani mataki jama'a to yana kashe zuciya ne gaba ɗaya رأيت الذنوب تميت القلوب أها آمنني وخير لنفسك عصيانها فترك الذنوب حياة القلوب منني نعم ترقوم بيتي أبن لك السؤال na ga zunubai ra'aitu dhunuba tumitul quluba na ga zunubai suna kashe zukata sai ce maka wa khairu li nafsika isyanuha mafi alkhairi da ranka ya zama kana sabawa abin da kake so wa tarku dhunubi hayatul qulubi ni tantan zunubai shine rayuwa da zukata ina fata an gane yawan aikata zunubin kuma yana kashe ta gaba daya ina fata mun gane wannan Allah ka kare mana imani to wannan jama'a alamomi na kaunar Allah subhanahu wa ta'ala wannan su ne matakai na kaunar Allah subhanahu wa ta'ala kuma su ne hanyoyin da ke sa Allah ta'ala ya kaunaci bawa na ga muhimmanci mu karanta su saboda in muka san su to zai sa mu dinga kokari wajen aikata su don mu sami soyayyar Allah ملكه الفدي الله تعالى يرحم ذلك يسأل علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في سوى أسل أبن دأتي سوء باوي كي يزم كان أكون الله با من قال رجل آه كي الله يكونك شيني بريجوا باوي كي وي كي كان أكون الله با من قال أنه بتشك باكينك سوى كان أكون الله in ya zamto ƙa'idojin da Allah ya sanya na abin shin kai baka cika su ba me zai faru kana aikin baban giwa ne kawai mun gane zancen Allah ta shirya da mu to Allah ta'ala sai shi gaba da cewa qul in kana aba'ukum sai aya ta gaba ko wa qawlihi ta'ala da fadin sa madaukakin sarki qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره جل تعالى يكون الآية سوى قل كثير إن كان آباؤكم كثير lallai idan iyayenku ku daga kirgawa idan iyayenku mun ji nawa wa abna'ukum da ƴaƴayenku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayenku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiyar da kuke nema wacce kuka same ta wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron karyewarsa wa masakin tardaunaha da wuraren zama wanda kuke yarda da jin daɗin zama a cikin su idan waɗannan tafasin suka zama ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi su suka fi soyuwa gare ku fiye da Allah da manzonsa وجهاد في سبيله da kuma yin jihadi don yaɗa kalmar Allah fatarabbasu to ku jira ku zauna gaban jira ku jira hatta ya'ti Allahu bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah baya shige da mutanen da suke fasikai wannan aya Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya wa mutane wa'azi da tsoratarwa akan cewa duk wanda ya fifita son iyalansa da dukiyarsa da danginsa da kasuwancinsa da wurin zamansa ya fifita su ko wani ɓangaren su akan abin da Allah ta'ala ya wajabta masa na ayyuka na alkhairi waɗanda Allah yake so kuma yake yarda da su kamar hijira kamar jihadi kamar shidda dukiyarsu ta hanyar ɗaukaka addinin Allah in ya zanto ya fifita irin wannan ya fifita son dukiyarsa da danginsa da ainihin wato waɗancan ababe da muka lissafa fiye da san Allah Allah ya ku jira ku jira har al'amarin Allah ku da sarki ya yi ina fata an gane wannan al'alama ibn kathir alaihi rahmatullah a cikin tafsirin sa yana cewa idan waɗannan abubuwa ya zanto su kuka fi ƙauna fiye da Allah da manzonsa fiye da yin jihadi don yaɗa kalmar Allah fatarabbasu yana nufin ku jira abin da zai sauka a kanku na azabar Allah ina fata an gane imam Ahmad da imam Abu Dawud sun da hadisi daga Abi Abdurrahman Sulami zuwa ga Abu Qarafani isnadin zuwa ga Abdullahi ibn Umar Allah ya kara mishi yadda shi da mahaifinsa yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza tabaya'tum bil aina idan kuka koma kuna yin bai'ul aina wa raditum wa aqadtum aznab al baqar kuka koma kawai ke kiwon dabbobi shi kuke ba muhimmanci a rayuwarku wa raditum bil zar'i kuka yadda da noma aka koma kawai ba abin da ake sai noma sai kiwo wa taraktumul jihada amma kuka bar jihadi dan yada kalmar Allah sallallahu alaikum dhullan Allah zai daura muku wani irin kaskanci la yanzihu ankum hatta tarji'u din tarji'u turaji'u dinakum Allah ba zai cire muku wannan kaskancin ba da wulakanci da tozarci har sai kun dawo zuwa ga addinin kun koma kuna jihadi kuna yada kalmar Allah kuna kulawa da addinin ku a wata riwayar إلا سبق الله عليكم عدوا غيركم sai Allah ya daura muku maƙiyan da ba ku ba wanda baya ma son Allah kafiri ya zama shi ke juya ka sai da ya da kai irin wannan wulakanci da muke ciki na yanzu a tsaka ba maka wata dokar da za a ce dole sai ka bi ka mata biyayya kuma ka ji a kashe ka ba haka bane ba to in ana samun irin wani daga lokacin da aka samu wannan Allah ya zunya muku wani kaskancin da ba za a taɓa cire muku shi ba har tsiran da kuka koma kuka fifita addinin ku fiye da koma kaga wannan hadisin yana nuna mana wannan kenan dole ne mu fifita abin da Allah ta'ala yake so fiye da abin da rayukan mu ke so mun gane wannan don haka sai ya zama abin da Allah yake so shi muke so abin da Allah yake ki shi muke ƙi muna nuna ƙiyayya ga wanda Allah yake ƙinsa muna kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin abin da ya umarni gaba daya to a nan ne za mu samu za mu sami kaunar Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gano wannan jama'a zaka wannan aya jama'a kai tsaye tana nuna mana cewa lalle tabbas babu takka duk wanda ya zanto cewa yana kaunar Allah da manzon Allah to dole ya fifita jihadi ne da kalmar Allah wanda jihadi kala kala ne ina fata an gane jihadi da dukiya jihadi da rai jihadi ta kowane bangare sannan kuma ya zanto cewa duk abin da Allah yake so ya zama shi kake so abin da manzon Allah ya umarni shi kake so to wannan sai ka samu soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya dafa da zaka jama'a wannan aya lallai ta nuna mana wannan cewa wajibi ne akan mu mu nuna wannan an gane wannan yauwa don haka duk abin da aka wayi gari ya zama daga cikin abin da Allah yake so kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni to bin wannan abin shine kadai zaman lafiya a wurin bawa idan yana neman samun yardan Allah subhanahu wata'ala a cikin dukkanin sha'aninsa Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani sai bani ya shiga bari cewa عن أنس رضي الله عنه أنكر حديث لك أنس بن مالك ألا يقارى متى يهدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظر الله sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yu'minu ahadukum imanin ɗinku baya cika ɗayanku ba shi da imani hatta akuna ahabba ilaihi har sai na zanto shi ya fi ƙaunata min waladihi fiye da ‘ya'yansa wa walidihi da iyayensa wannan fi ajma'ina da ma mutanen duk duniya ba su daya ina ba ta an gane wannan kware da yake ɗayan ku ba shi da imani in ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane wannan ko wannan kore imani korewa ne na gaba daya ko ka kore cikin imani ne kore cikin imani ne an gane wannan na fiye kamali ma'ana babu wanda zai zanto mai cikakken imani har sai an wayi gari yana ƙaunar Allah yana ƙaunar Annabi sallallahu alaihi wa sallama fiye da yadda yake ƙaunar ɗansa na cikinsa iyayen da suka haife shi da ma duk sauran mutanen duk duniya ba shi ɗaya jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya sani mana imani wannan hadisi الإمام البخاري ده مسلم ده التشيء كتاب الإيمان نعم wannan hadisin jama'a ya sha shahohi da yawa na malamai kwarai da gaske da kuma bayanai iri iri waɗanda yana da kyau kwarai da gaske mai dubi zuwa ga waɗannan sai na umar radiyallahu anhu wata rana يبين النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها سنت في يد قوة إنبارين هذا في يد آيانا في يد دوشي هذا في يد قوة لتكونك وقال هكذا يا عمر إيش بري شتو للي أخي جورا إيمانك بيتوش كبا في ربوة سيدنا عمر يا رسول الله ينزكم ina jin a raina cewa ina ƙaunar ka fiye da yadda yake ƙaunar raina da dukiyata da ƴaƴana da kowa a duniya manzo Allah ce al'ana ya Umar sai yanzu imani ya fita ya kai Umar ina fata an gane wannan wannan yanzu ne mace sai da yana ƙaunar wa ya ƙaunar manzo Allah sai sa an kaɗi mutum yana zagin Umar to wannan sunan ne shi ba ba mai zagi sai nan wace ne ne daga da kaji mutum ya zagi sai nan abubakar ya tsini wa abubakar ya tsini wa umar ya tsini wa usman ka gane kai ma bai ta kaunaka ba har abada a wanda ya tsini wa abubakar da irin imaninsa ya tsini wa umar da irin imaninsa da ayyukansa ya tsini wa usman da irin imaninsa da ayyukansa waye kai wanda kai ko ko farcen su bayan farcen su ba kai ba kawai kaje kaunace ka ko da dama yana son tsariya yake wallahi ba yadda za a yi ya tsine wa abubakar ya tsine wa umar ya tsine wa usman kuma kai ya soka ke zuwan da ya tsine waɗannan gaba ɗaya firkan manzon Allah ne ba ko firkan shi bane ta kowane bangare abubakar ya ara manzon Allah ne ya Umar ya aura manzon Allah ne ne ya manzon Allah ya aura Uthman ne ne ya ya Ruqayya da Ummu Kulthum dukkan su ne wannan ya aure sai ya rasu aka tsara masa wada to yanzu waɗannan su ne za ka zaga ya ya kamata ko ma dan ne ko da ake surukin wani ne kace a to masha Allah masha Allah a mun da iya kana su kun fita ko da gina annabta ya kamata ya samu ke samu kairi ballan tana da shaidar Allah da shaidar manzon Allah cewa suna kaunar Allah da manzon Allah fiye da kowa a duniya Allah ya kara musu yarda to jama'a kun ji kenan ba a samun cikar imanin jama'a imanin da ya zama wajibi har sai mutum ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fiye da ƴaƴansa fiye da iyayensa fiye da dukkanin mutane gaba daya ina fata an gane wannan to kaga sai na umar ma cewa yayi ina son ka fiye da komai ya manzon Allah sai dai raina kawai raina na kauna fiye da kai manzon Allah ce a ina da saura ya kai umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsika inji manzon Allah shi imanin ka bai cika ba har sai ya zanto na fi soyuwa a ranka fiye da ranka da kirkinka sai sai na wace fa innaka al'ana ahabba ilayya min nafsi manzo Allah wallahi yanzu nan take ina je ina kaunar ka fiye da yadda ke kaunar raina manzo Allah shi al'ana ya Umar yanzu ne imani ya shiga jama'a mun gane wannan Allah madaukakin take tambaya shi Shekul Sabi Taimiyya rahimahullahu ta'ala shi ta yin wannan bayani domin wannan yana nuna maka cewa dole ne kai wannan kaunar a bisa tsarin da ake son ka yi ta kenan duk wanda ya da'awar cewa yana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma ba zai wa manzon Allah biyayya ba ba zai gabatar da zancen manzon Allah akan zancen wani wanda ya wata magana ba kowaye shi to wannan ƙarya yake akan son manzon Allah kun gane ku wannan rancen ba ku gane ko kun fahimta manzon Allah ya ce a yi wani kuma ya ce a saba manzon Allah ya ce kada a bida sai kuma ka ce a yi bida ba komai yanzu wanda ya ƙin bid'ar da wanda ya aikata bid'ar da wanda yake yi wa ya fi wani manzon Allah wanda yake yin bid'a ko saboda me ai bid'a tana da daɗi malam saboda hanyar shigan ki eh haka wani malami ya faɗa daga cikin magabata yace al bid'atu ahabbu ila shaytan min al ma'siyah shaytan ya fi kaunar bid'a fiye da sabo aka tambayi malam me yasa yace fa innal ma'siyata yutabu minha sabo idan kana yi kana iya tuba yace amma wa innal bid'ata wa wal bid'atu la yutawu ita bid'a ba a tuba wajen barin ta saboda wanda ke yin ta wa hum yahsabuna annahum yaqtinuna sun'a sun dauka suna kyautata wani aiki ne ga Allah shi yasa ba za a daina ba ko kullun sabuwa kake gani yau an fara da kaza gobe sai ga an shigo da kaza ciki jibuwa ne ma sai ka ci kai mu fa a ka'idar mu babu yin kaza ne ce to mu kuma Allah ya tabbiki ko kuwa suka ta ana shigo tarkace saboda wani wani gida ne wanda babu tsari ma ka ga tsawar mutum akan cikin biyara kawai ana bi tafiya kawai shike nan bai san da za a bai san da za a ba kai Allah ka shirye da mu Allah ka rayar da maka tabarkin sunna to haka jama'a kun ji haka suka ce faman da'a mahabbatan nabi sallallahu alaihi wa sallama biduni mutaba'atihi وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب ce duk wanda ya da'awar son manzon Allah amma baya biyayya ga maganar manzon Allah yana gabatar da rancen wani akan ta manzon Allah to wannan ƙarya yake akan da'awar ta cewa yana son Allah yana son manzon Allah kun gane rancen Allah ne sai yake ba mu labari game da munafikai ويقولون آمنا بالله zaka ji cewa mun yi imani da Allah wajen rasuli ko mun yi imani da manzon manzon Allah wa ata'na kuma mun yi biyayya thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalika amma da haka in Allah ya ce a zo a yi manzon Allah ya ce a zo a yi sai ka suna juya baya suna bijirewa me Allah ya ce وما أولئك بالمؤمنين وتنشم ما تدعور بامين بني نجو أي لا لا كرهني أبدو أما فكن فأي أبا كسيوا من إيماني ده الله من إيماني ده منظم الله كما من بيئي ده الله ده منظم ثم يتولى سنة سيكر سنجو يا بايا الله يأتي أي سنجيا وان يأتي أي سنجي منظم الله يأتي كده أي سنجيا wani ya ce a yi sun bi Allah ce wa ma'ula'ika bil mu'minin masu irin wannan ba mu'minai bane Allah sai ba mu labari wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idan ka kira ka ce to tunda haka ne ku zo Allah da manzon su yi hukunci akan wannan abu idza fariqun minhum mu'ridun sai ga wasu na biya baya suna bijirewa wa in yakun lahum al-haqq amma idan abin sun ga alamun suke da gaskiya sun ga alamun cewa in an je su ne da gaskiya bai saba wa abin da ransa yake so ba ya atu ilaihi mud'inin da saurin gaske za ga kungo sun ce iya mun zo a hukunci Allah ta a fi qulubihim maradun kai waɗannan wai cuta ce a zukatansu amir tabu ko ko suna da tababa ne da shakka a ransu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim ko ko suna jin tsoron kada Allah da manzonsa ne su cuce su wajen hukunci am yakhafun an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu ka gani to wannan kaga ayoyin Qur'ani sun yi bayanin komai sun ana sa fahimta to shi yasa kaga Allah ta'ala ya rabe komai ya fayyace komai a Qur'ani kaga sai Allah ya kore imani ga wanda ya bijire wa umarnin wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ga kowane musulmi ashe yana yin soyayya ne da me gwargwadon abin da ke tare da shi na musulunci haka ne yau kenan kaga kowane musulmi ana son ya zama wani ya zama mumini amma an hanyar kana matsayinka na musulmi ne to akwai matsala imanin ka akwai ne akwai kabaya tunda imanin ma hawa hawa ne shi yasa Allah ya ce innal muslimina wal muslimatu shine matakin kasa wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات أنا تقاري سما والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أشي أيك أنا أروى إيمان ينني ينا هو هو سنة يما سنة تسلم يا ذا مؤمني يا ذا مقانتي يا ذا مصادري يا ذا ذاكرين الله كثيرا حظوا jama mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace wannan kenan jama'a Allah ta'ala ya samu dace zaka jama'a kun ga wannan yana daga cikin abin da yake da muhimmanci zuwa gare shi ainihin wato mu gane shi yasa wannan hadisi ya nuna mana cewa dukkanin ayyukan bayi ashe yana cikin imani hatta soyayya da kauna da zaka yi iya daga cikin mene imani sannan zuciya aikin mene ne aikin gabobi ne ko aikin zuciya soyayya soyayya aikin zuciya ne amma tana in ta in ta tabbata a zuciya sai ta yi nasu zuwa ina zuwa gabobi sai ya bayyana kamar yadda kiyayya aikin mene ne aikin zuciya ne in ita ma ta kai kamari sai ta bayyana a fili kaga ana kokarin maka hasada ana kokarin dakile ka ana kokarin yi maka mugunta ana kokarin maka abubuwa iri iri ita ma ka soyayya take dan farko da kaga yarinya ba ta kai wanki wallahi ina bala in ki kallama soyayya jifa ta kai kashi 90 fa da Allah bi bani zan shi gani wallahi wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai ne yau kadai a ce a ina ba za a gane kana so ko baka so kwana kadai ne ana soyayya ana dan zuwa ana guga bango daga za ka fara to ga ɗan wannan kyautan ko ga wannan lekin ga wannan ɗan kaza ɗin ga wannan ɗan kuɗin jikin ɗin sai abin da suke so ran jiya ɗan yi shopping ɗin ramadan budget a jiya ɗan yi wannan da wancan a to lallai ƙaunar ta tabbata amma malam kana ƙaunar mace malam ba ka komai ya hidima sai dai fatan baki a laya da su ne ta kawai ne lakiyayi lakiyayi ta ga soyayya ba ya ke nan ko Allah ya samu dace za ka jama'a kun ji za ka jama'a kun ji a yaya za ka gane cewa kana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya kamata ko kuma dan me kake kaune shi ai akwai dalilin da ke sa ka so mutum haka ne haka ne to wani dalili ne kake da shi wanda yake sa ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko abin da yasa kake kaunar manzon Allah abu na farko saboda Allah madaukakin sarki ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan dukkan wani mahabibi a duniya saboda haka shi ya aiko shi da sako don ya kada wannan sako mun ji nama daya abu na biyu yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya wajen bautan Allah da isar da sako to wannan abin ma ya kamata ka ya sa ka kuma manzon Allah san manzon Allah saboda wannan zai sa kuma ka so manyan malamai masu kokarin karantar da mutane da kuma yaɗa addinin Allah da mutane su fahimta ina fata mun gane wannan na uku saboda Allah ya bayyana manzon Allah kyawawan dabi'u da halaye wanda ko da makiyinsa ne ya ji labari sai ya ji yana kaunar shi saboda mene waɗannan kyawawan dabi'u nasa da halayensa abu na hudu daga cikin dalilin da zai ka so manzon Allah saboda ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine sababin samun shiriyarka da kuma samun iliminka da kuma samun kan gado a cikin bin hanyar Allah subhanahu wataala da samun kwanciyar hankalin ka addini na biyar saboda manzon Allah ya yi haƙuri wajen isar da wannan sabon an cutar da shi iya cutarwa amma bai sa manzon Allah ya watsar ya ce shi ba ya gaji ba gaskiya na gaji kawai ni maminci na aba wani kawai ni ba zan iya ba a'a manzon Allah ya jure ya shanye an fasa mar kai an ji mar ciwo an ce mishi mahaukaci an ce mishi matsafi an ce mishi mawaki an ce mishi kaza da kaza ina fata an gane wannan muzammaman abaina wa dinahu alaina ana ta mishi waƙoƙi na tsiya da ku iri iri shi wannan muzammaman ta ba Muhammad ko muzammaman Jamila matan matan Abu Lahab tana musu haka to muzammaman a baina mu wannan abin zargin abin kushewa shi muke shi muke ki wa dinahu alaina addini shi muke tsana na fata an gane wannan da abubuwa irin waɗannan duk an yi manzo Allah ya gani kaga wannan ya kamata ka so manzon Allah saboda wannan abu na shida saboda manzon Allah ya ba da ransa da dukiyarsa da duk abin da yake da shi ne kalmar Allah ta zanto madaukakiya a ko'ina waɗannan dalilai guda shida zai sa ka ƙara son annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk da zaka je ka danne kake son shi in baka sani ba nan ma kai matsala ne ko kuwa amma ka iya lissafowa shi ina son manzon Allah saboda kaza ina kaunar manzon Allah saboda kaza ya zama kana da wani dalilin da yasa kake kaunar sa kai zama kai kana bin rubuci ne an gani kai kana bin rubuci ne kai ayi nan ayi can ayi nan kawai ana wadin san manzon Allah ya san manzon Allah shi ke ranka ni zaka san shi kawai kawai saboda ana san shi ya kaza ka zama tare rubuci ke Allah ka tsare mu to jama'a kun ji nan za mu tsaya in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu daura akan wannan bijire akwai fa'idoji da yawa akan wannan hadisi jama'a wanda za mu zo makaranta da izinin Allah idan Allah ya kai mu darasi mai zuwa a yi hakuri da yanayin tafiyar kusa da muke a bangaren yana buƙatar karatun yana buƙatar ya shiga sosai ne daki daki yadda ya kamata a yi bayanin sa ba gaggawan ba a fahimta a gane kuma ya aiki shi shine abin da ake buƙata abin da makaranta dai Allah ya sani tare da shi laya wannan da kuskure Allah ya gafarta mana bukatu mun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana ya Allah muna cikin kunci da damuwa da mabi a wannan kasa ta mu Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana sauki Allah ka shirye da mu da shiriyarka Allah muna roƙonka shugabannin mu waɗanda ke da kaunar talakawa da san ci gaban su Allah ka taimake su akan abin da suke so su yi waɗanda suke ƙoƙarin tabarbara mana yanayi na lafiya da zaman lafiya a wannan kasa ta mu Allah ka kona su da wutan fitinarsu Allah muna roƙonka duk mai hannu a cikin duka da talakawa a cikin wannan tsumbula kuwa na rashin tsaro da yunwa da fatara Allah muna roƙonka ka mu'amalance shi da gwargwadon abin da yake wa mutane Allah ta'ala ka isa mai daga sharrinsa Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da yawan arziki Allah muna roƙonka kada ka sanya buƙatar mu a hannun halittunka ya Allah ya Allah mun miƙa buƙatun mu dukkanin su zuwa gare ka Allah ka biya mana Allah ka biya mana Allah ka biya mana Allah ka wadata mu Allah ka wadata mu Allah ka yi mana tsari da talauci da kafirci da azabin kabari Allah muna roƙonka ka tabbatar da alƙur'ani ya zanto mai hikima a ranar alkiyama Allah ka sanya mu zanto daga cikin waɗanda za su cika da kalmar shahada sannan la ilaha illallah a yayin mutuwarsu marasa lafiya mu gidaje da asibitoci Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka shayar da mu ruwa mai yawa mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai yawa mai albarka Allah ka albarkaci wannan damina tamu Allah ka sanya mana albarka a noman da muka yi da dukkanin harkokin kasuwanci mu Allah ka yi mana albarka Allah ka shirya mana zuriyar mu wannan yanki na mu Allah ka shirya mana shi wannan uwa ta mai albarka Allah ka yi mata albarka Allah ka shirya mana samarin mu Allah ka shirya mana samarin mu Allah ka shirya mana ƴan matan mu Allah ka shirya mana dattawan mu Allah ka shirya mana cikin bayan ka na kwarai ka yi mana tawfiqi zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته